الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين أما بعد قال قال إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله نجن نعم قال لنا أحمد مرة وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك حدثنا عمي قال حدثني مالك ابن أنس قال حدثني حدثنا يحيى بن حكيم قال لنا أحمد قال أخبرنا مرة في خبر يونس
نعم وقال لنا أحمد مرة في خبر يونس سما كذا wannan sama wannan mubasharatan sama kadan wannan kaga أي وقال لنا أحمد وقال بن العامل خبر yawa yawa ainihin na koma to to to to ga nan وقال لنا أحمد مرة في خبر يونس ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني أستجيب له من يستغفرني أغفر له وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك حدثنا عمي قال حدثني مالك مالك بن أنس قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر كليهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبره أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال وحدثنا محمد قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال في حديث معمر أخبرني أبو سلمة والأغار صاحب, صاحب أبي هريرة وفي حديث شعيب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغار صاحب أبي هريرة kuna da wani sakat نعم والأقر صاحب أبي هريرة مم.
أن أبا هريرة أخبرهما يا هادي غريب قاينا آه شن دي يا هادي غريب أما مين يكما وفي حديث شعيب شيني ككني شن نعم.
نقرش أخبرني أبنا حديث معمر أخبرني أبو سلمة والأقر صاحب أبو هريرة أن أبا هريرة أخبرهما اي بابو wannan ba ku da shi ya faɗi ya kamata su suna su biyu ne a khabarani abu salama wa agar sahib abi huraira anna aba hurairata a khabarahuma wa fi hadisi shu'aib qala haddathani abu salama tun abdurrahman wa abu abdullah agar sahib abu huraira anna abu huraira akhbarahum akhbarana akhbarana shi ko ce akhbarahuma نعم قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل حديث يونس عن ابن وهب عن مالك وزاد في خبر شعيب حتى الفجر غير أنه لم يقل في خبر يعقوب إلى سماء الدنيا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مضى شطر الليل الأول أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطى هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع, حتى يطلع الفجر أو ينصرف القاري من صلاة الصبح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن عمرو بهذا الإسناد مثله إلا أنه قال حتى ينفجر الصبح أو ينصرف القاري من صلاة الصبح أو وينصرف حتى ينفجر الصبح وينصرف القاري من صلاة الصبح أو.
باب أو واwan ne ya daidai ma don au bai shigo ba nan wa adafi ne a tayayen fajirar sun wayan sarifin ƙari wannan audin bai kamata su ba na ganin sa kuɗe ta kaɗe su da wannan don au ya zama da shak نعم
na mutum ya ta قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري عن أبي هر- عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث مالك عن الزهري وزاد قال الزهري فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن هارون البردي ne oman rashid a jazari akwai abin da sai ya hibzi na نعمان ابن راشد كو؟
إيه، سيء الحفظ صدوق صدوق سيء الحفظ الحفظ.
نعم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى ابن هارون البردي قال محمد بن حدثنا هشام ابن يوسف عن معمر عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى مضي ثلث الليل الأول يقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك إلى الفجر قال حدثنا محمد بن عبد العالى الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سميت عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وحدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي ويحيى بن حكيم قال يحيى عن عبيد الله قال أخبرني عمرو.
سعيد نعم قال أمر حدثنا يحيى بن سعيد أقول سام سفر باين آه، عمرو قال بن حدثنا علي محمد بن ويحيى بشار.
حكيم نعم في شيني محمد بن بشار وعمرو بن علي ويحيى بن حكيم إيه.
قال يحيى قال أمر دي هات قال يحيى عن عبيد الله آه قال أمر حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله وقال ابن جار فينا فإن سوء قلن ويا ابن حكيم حدثنا يا عن عبيد الله قال أخبر سعيد بن أبي سعيد المقبل يعني أبي هريرة نعم.
بياتي متو أكو روتو بأن كان مم. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار وأمرنا علي ويا ابن حكيم تسوني كهدين كون روايته أمرنا علي فاردشي مم.
قال أمر حدثنا يا ابن سعيد قال حدثنا عبيد الله وقال ابن دار ويا ابن حكيم سوبيو حدثنا يا عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبل أنا أبي هريرة كن سامو سقط نسق وسيد لدي ناني فعلا حدثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي ويحيى بن حكيم wanga duk akwai shi نعم muna da shi Sai- to inda muka samu ban da ku tafsirin da yayi qala amr نعم قال عمرو حدثنا yahya ibn sa'id مم.
kaga idun قال da عمرو.
wade su إيه.
eh qala amr shine amrun alin Na'am.
wannan na tsakiya eh shi yake nihi sannan ce qala haddathana ubaydullah
طوب wanda ita ce قال riwaya يا ابن حكيم با إيه.
قال حدثنا عبيد الله إيه، سيد قال يعني.
أخبرني سعيد wa a'a Yawwa.
ba shi bane kuma وشي سعيد ما تو كذا قال عمرو مم.
حدثنا يا ابن سعيد قال حدثنا عبيد kaji yanzu mun ji ruwayar Mm.
shi amurko Na'am.
to qal bundar dama ya ce muhammadu bundar Na'am.
bashar ba shine bundar ba eh نعم wa qal bundar wa ya hayya hakim su biyu Mm.
ya ibn hakim haddathana ya hayya an ubaidullah sannan qala akhbarni sa'id ibn abi sa'id نعم
na ku kenan sakabin yana da yawa gaskiya sakat din yana da yawa na ku ko حدثني يحيى eh قال اي ai farko amru ne يوا عمرو ابن حكيم a amru haddathana ya ibn sa'id مم.
sannan qala haddathana ubaidullah مم.
duk amur kenan نعم
to sai dama ai malamai uku gare ko Mm, sai to koma.
sai bundar shi Muhammadu Bashar Na'am.
sai ce wa qalibun dar wa Yahya ibn Hakim kaga yanzu uku sun tabbata ko Mm.
su ruwa su guda ce sai suka shahada sana Yahya an Ubaidullah.
Ubaidullah qala Mm.
akhbarani Sa'id ibn Abi Sa'id al-Muqbari Al-Maqburi.
an Abi Hurairah Yau wato ya ya tashi Ah, can ne da aka ba na ku akwai- wani a da nan gurin ana kala akbarani sa'id na ibn abi sa'id al-maqburi na tsammanin shi ma nan akwai wani Ah, Yawwa.
akwai Sa'id ibn Abi Sa'id al-Muqbari.
na'am an Eh?
abi hurairah Abi Hurairah.
yawa shi ne Dama shi nan tafsirin malaman uku yayi.
na'am Wagga ruwaya ta Amru sannan da ruwaya biyu ta Bundar da Yahya.
na'am Hmm. Lalle wagga ne su ko ka samu.
قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال حدثنا هشام ابن حسان وعبيد الله عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن اسحاق قال قال اخبرني سعيد ابن ابي سعيد عن عطاء عن ابي هريره قال وحدثنا ابو موسى قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قلت قال هؤلاء حدثنا من خالد يكن.
يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جع... عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح ذكره عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة Do eh, do isnadin ne na matanin. Wagga wadan asani.
قال وحدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزار قال حدثنا Bazzar أبو ne Bazzar.
بزاز Hmm, Sai kun gyara.
قال بزاز.
حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا سعيد بن سعيد قال سمعت سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن وهب الواسطي قال حدثنا محاضر قال حدثنا سعد يعني ابن سعيد بن قيس وقال إسحاق حدثنا سعد بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول فكذا نسبه سعيد بن أبي سعيد بن مرجانة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فلي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير وهو ابن مطعم عن ابي هريره رضي الله عنه رفعوه جميعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بعضهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكروا جميعا الحديث في نزول الرب جل وعلا كل ليله الى سماء الدنيا قال في خبر ابن ابي ذئب ينزل الله تبارك وتعالى شطر الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس
tara jalar shams mana hatta abin nan ta hito talu shams وألفاظ الآخرين خرجتها في كتاب الصلاة خلا خبر المعتمر فإني لم أكن خرجته وخبر المعتمر قبل خبر ابن أبي سعيد إلا أنه قال إن الله تعالى وتقدس ينزل تلك الساعة إلى سماع الدنيا فيقول هل من داء فأجيبه هل من سائل فأعطيه فأعطيه سؤاله هل من مستغفر فأغفر له وفي جميع الأخبار ينزل إلى ر- ينزل إلى سماء الدنيا خلا خبر محمد بن إسحاق فإن فيه يهبط الله إلى سماء الدنيا kalmat وفي خبر محاضر قال الأعمش وأرى أبا سفيان وأرى أبا سفيان ذكره عن جابر أنه قال كل ليلة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي أنه قال ذلك في كل ليلة قال وحدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن بكر الصهمي قال حدثنا هشام قال حدثنا الزعفراني أيضا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الدستوائي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة الجهني قال وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا مبشر يعني بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة عن عن عن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأ- يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يستأ- فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بال شق الشجرة الذين يل الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض إليكم من الشق الآخر فلا يرى من القوم إلا باكيا قال أبو بكر الصديق إن الذي يستأذن بعد هذا في نفس ال- في نفس لسفي لسفيه فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال إذا حلف قال وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به سلك.
إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي عز وجل أن يدخ- أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب وإني أرجو أن تدخلوها حتى تبوأوا ومن صلح من آباء أزواجهم وذرياتكم من أزواجكم.
أزواجكم وذرياتكم مس- مساكنكم آية في الجنة ثم قال إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ثم يقول لا أسأل, لا أسأل عن لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا لفظ حديث الوليد بن مسلم خرجت أطفال الآخرين في أبواب الشفاعة وحفظي أن في أكبار الآخرين إن الذي يستأذنك بعدها في نفس في نفس في لسبيل نفسه في نفسه to akwai shi fi nafsihi Mm, shi ma wancan ba da za fi nafsi fi nafsin fi nafsi ne ga ruwayat imam ahmad wancan na sama mun ga ko akwai dalili قال وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخ- أن يدخل من أمتي أن يدخل من أمتي سبعون ألفا بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو ألا يدخلها حتى تبوأوا أنتم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال وحدثنا محمد بن أبي صفوان amma الثقفي ga hadisi ingantacce ne duka قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وقال مندار في حديثه ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ذهب نصف الليل ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيف- فيفتح بابها فيقول من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر قال أبو بكر ليس رواية سفيان بن عيينة مما توهم روا... مما توهن رواية حماد بن سلمة لأن جبير بن مطعم هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد شك المحدث في بعض الأوقات في بعض رواة الخبر ويستيقن في بعض الأوقات وربما شك سامع الخبر من المحدث في اسم بعض الرواة فلا يكون شك م- من شك في اسم بعض الرواة ممن يوهن من حفظ اسم الراوي حماد بن سلمة رحمه الله قد حفظ اسم جبير بن مطعم في هذا الإسناد وإن كان ابن عيينة شك في اسمه فقال الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخبر القاسم بن عباس إسناد آخر نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه وغير مستنكر لنافع بن جبير مع جلالته ومكانه من العلم أن يروي خبرا
wa makanatihi shi yadda dai da an shi jalalatu ya kamata shi ma makanatu ومكانته من العلم أن يروي خبرا عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ولعل الافئا إنما روى خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن أبيه لزيادة المعنى في خبر أبي هريرة لأن في خبر أبي هريرة فلا يزال كذلك حتى ترجل الشمس وليس في خبره عن أبيه ذكر الوقت إلا أن في خبر ابن عيينة حتى يطلع, حتى يطلع الفجر وبين طلوع الفجر وبين ترجل الشمس ساعة طويلة فلفظ خبره الذي روى, روي عنه روى عنه أبيه أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى بلفظ, خبر بلفظ غير لفظ خبره الذي روى عن أبي هريرة فهذا كالدال على أنهما خبران لا خبر واحد قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل عن إبراهيم الهجري وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر ابن عون قال أخبرنا إبراهيم عن أبي الأحوص رفعه وقال يوسف في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي ثم يهبط إلى سماء الدنيا فيبسط يديه على عبد على عبد على عبد يسألني فأعطيه فما يزال كذلك حتى تستطيع حتى تسطع الشمس وقال محمد بن يحيى في حديثه فيبسط يده فيقول لا عبد على عبد وروى علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان ابن ابن ابي العاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له matan yana da matsala amma matan wai isnadin Ali ibn Zaid ibn Judan magana ingantata da ifi ne amma dai hadisin ya gabata iri ne don haka matanin daidai ne
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام يعني بن عبد الملك أخبرنا عبد الوليد قال وحدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وروى الليث بن سعد قال حدثني زياد بن محمد عن محمد بن كعب بن القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات بكين من الليل يفسح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره فيم فيمحو ما شاء ويثبت ما شاء ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم تراها عين ولم تخطر على قلب بشر بشر ولا يسكنها من بني آدم غير الثلاثة النبيين والصديقين والشهداء ثم يقول طوبى لمن دخلت دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروح بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي ثم يطلع, ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر أغفر له هل من داع أجيبه حتى تكون صلاة الفجر ولذلك يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده الله وملائكة الليل والنهار قال حدثنا الإمام محمد حدثنا جاره حدثناه قال حدثناه الإمام in kun lura mu'allaf ne ce ya kawo warawar mai sa'ad kaga ta'aliki ne to ta ina sai ya sadar da shi sai ya kawo wannan da biya ya tashi ku lura nisa ku ta kuskuren sai bi da miri ko قال حدثناه الإمام محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم المصري قال حدثنا الليث ابن سعد قال وحدثنا علي بن داود القنطري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد بهذا الحديث بتمامه قال لنا علي بن داود قال ابن بكير بهذا الحديث ثم ينزل الله إلى سماء الدنيا فتنتفض فيقول قومي بعزتي ولفظ متن خبر أبي صالح قال إذا كان في آخر ثلث ساعات بقين من الليل ينظر الله في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره ويمحو ما شاء ويثبت تا akwai هذا حديث منكر جدا اسناد به اسناد زياد بن محمد الانصاري قال بوالن سيو ابو حاتم منكر الحديث to ka wanga bai ganta ba wanga na ɗaya su ɗanga eh ziyadu ne muhammad gashi nan ko shine ya sa'ad ya sallallahu ya roto gare munkarul hadisi na'am
قال ينظر الله في الساعة الأولى في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما شاء ويثبت ثم ينظر في الساعة الثانية في عدل وهي مسكنه لا يكون معه فيها إلا النبيون والصديقون والشهداء وهي مسكنه na'am وفيها ما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر ثم هبط في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأجيبه حتى يط- حتى يطلع الفجر ثم قرأ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكته kuma nafsa isnada akwai illoli can munkar hadisi shi wannan da ya gabata kuma akwai Abdullahi bin Salih Katib al-Lays
وروى عمرو بن الحارث أن عبد الملك حدثه عن الصعب ابن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا الإنسان في قلبه شحناء أو مشرك بالله kawai jiya ko jiya sha biyar ko daren shekarun jiya shi a a- abin gadi daren sha biyar Eh, kenan eh, ran alhamis ko Eh, jiya sha biyar ga watan na sha'aban na kun ga rubutun da ni akan sha'aban ko na dai akwai littafi na sha'aban gaskiya na fi ɗalibai a karanta shi alhamdulillah ina ga na san mutum fi gida tara abuwa da yawa akan shi shaban sun ta abin da aka so akan shaban فضائله na yi مسائله magana sai ta tara hadisai wajen talatin da wani abu na ƙarya da sauransu da na da fadalolinsu da sauransu a nuna an kai yayin haka da ya gama da ce ba to dibo ba gyaran gyaran ba ya karan samu lokacin karanta shi lallai dai kam a kuma ina ya za ka koyar kamata da kai shi hudu ba da shi cikin matsalolin da akwai da ka- a dai zo hannun ka ba nan ne, lokaci.
ka sanin ko kwanto ko ina tun da sarkin malamai ko ina yake kai Eh, gaskiya ya- ya kamata limamai su ta yi adiba da ta don za ka samu abubuwan hudu ba musamman farko na ina da mangane kazan su akwai wani abu da na lura kaga malaman gana anabila suna da inaya ga wannan fanni ibn al-jawzi shi ibn muflih habib ibn rajab maganganunsu akan kula da lokaci da cin gajiyar lokaci da alkhairai suna da littafai da yawa to na samu littafinsu da yawa nan ga muqaddima za ka iya hitar da hudu ba musamman ga abin da muka sha- fuskanta na ramadan cin gajiyar lokuta da tsaya- tsaye da abubuwa ya kawo abubuwa da yawa ciki haka ya kamata limamai ko ga juma'a a samu a abin nan gaskiya ko wannan mukaddima ka tsaya za ka rubuta hudu bakka don na taro duk ga maganganun su haka waɗanda suka abin nan kuma na faɗi duk hala kana ya koma in kana son ƙarin bayani gaskiya saboda yana da muhimmanci wanga hadisi da kuka gani na ga magana ingantata kawai da ni ta hakiki shi ɗaya inganta ga falalan nisfu abin nan shaban duk hadisan da suka zo na kawo wajen talatin ne ko ishirin da nawa waɗanda duk hadisan nisfu shaban dukkansu mm, galibi mm, na ƙarya ne ko da ifin jiddan ko mun duk na kawo to amma ga shi ɗaya sha kuma shi wanga ba wani abu da za ka yi ba baiwa ce ta Allah in dai ba ka gaba da dan uwanka ba ka shirka to shekarun je zuwa waye jiya ka shiga cikin gafara Allah wannan shine ila samai da fa yaghfir li kulli shay yace li kulli shay'in illa al insani fi qalbihi shahana gaba ga dan uwan shi musulmi aw mushrikun billah wagaci ɗaya inganta albani Allah ji kansa na cewa duk haka din ne duk wani falalan nisu eh, bai inganta ba don ana cewa ai wanka tun na kawo bidiyoyin wanka da sadaka da zakka da mi da mi duk ba ba abin da ya inganta amma in dai ba ka gaba ba ka shirka to Allah zai gafarta ma wannan dare to shine wanga hadisi da lafazin shi Shi abu ya- wanga lafazin na'am ba wani lafazi da ya inganta duk lafazin da suka zo na falalar ba wanda ya inganta sai wannan na wannan hadisi wannan kalmar ita ma abdul malik wannan shi ne hadisi yana da hanyoyi eh wanga isnadi nan hadisana ahmad bin abdurrahman bin wahab ko kala hadisi anni hadisana amr bin haris wanga ruwayin ta abdul malik ta garoni zakara buhari fi tarihi al-kabir وقال فيه نظر مصعب بن ابي zai zakara gashi nan amma hadisi yana shawahid duk na ambaci shawahid wajen hadisi biyar suka zo da wanga lafazi da haka malamai da yawa sun hassana hadisin akan wannan ɗaya amma wani abu da za a yi na sallah misali alfiya salatul alfiya ko raka'a shidda ko kaza ko duk na kawo su dole ba abin da ya tabbata ko ko abin ga akwai wani abin da alaga ta malam yan bid'a eh
da ba sai da nuzuli ba hadisin Mm.
nuzul ba amma sai ka ji suke rawaje kuma wannan hadisin hmm?
suke rawaje kuma irin eh wannan su hadisin karawa jashi tun daga nan suna ci cikin rediyo da kuma ana abubuwa maganar nuzul din eh na kamar abin gan kalb karnukan banu kalb Eh, za a gafarta maka duk yana nan na kawo su to yana son yi wata hulasa nan don ya ƙara hadisan wannan hadisi nuzul abinda zai nuna makaranci inda kana da mutunci ka san mutuncin malamai a ce wannan jammul gafir na malamai su ƙatu su roto hadisi ka zo kai musu maganar banza don rashin mutunci ba ba su san ba ba su san larabci ba ko ba su san mi ba wagga magana ta isa ta zama sharri ga mayinta hadisi mutawatir sannan shibohin da kaji duk wani ya faɗi yanzu wallahi akwai su in ka diba hadis sharh nuzul ne mutum ya biya kawo su gale cewa wai in Allah tabaraka ta'ala don bai san daraja Allah ba wa ma qadarullah haka qadarihi wai in Allah ya baro akan wa izgili ne ba in Allah ya baro sama ya zo duniya ta kusa wai wai wai zai- wa zai tsare ma Allah ce inda ya baro ko ga magana kafirci ce da izgili wai shi nan wai yana da fasahar larabci ƙaryar banza wani larabci duk waɗanda jama'a su maliku suwa suwa duk ba su iya larabci ba kai da kaso ƙaryar duniya kai karanci jarida shi shi kai ka iya larabci to wanda magana ta gabata akwai wani wanda ya tambayi isa kam na rahoiya malami ne hadisi mai a ƙaranin imamu ahmad ya ce kana ganin in allah ya zo sama ta duniya yana buwaya ce kuma yana da sama ce a ya ce to mika gagara allah eh mika gagara allah allah ya zo kawo da ya ce kuma waɗancan inda yake ɗin bai gagare shi ba mi as-sama gaba ɗaya mi Allah ya ce wal ardu qabdatuhu wai was samawati madawiyatin bi yaminihi gaba ɗaya ka ga isan manga kuma an yi lokacin da ba san manga da kasai ya buwai ta haka da wanda ka wannan magana ya san girman Allah wallahi bayanta ya nuna jahili ne murakkabi don ka san jahilai biyu ne jahili ba sun iya ya komi sauki bai sani ba an ka tabai ce bai sani ba an huta sai a sanar da shi amma murakkabi shi ka gani yana akan wani ilimi akan amma jahilci yake to duk galibi waɗanga masu waɗanga manganu jahilai da murakkabai muqalliduna kuma taqalidul a'ma makauniyar biyayya ya akwai girmamawa a ce duka magabata buhari musulun duk kutubu sita har ma ba su ba ma muwadda maliki sau duk sun rawaito hadisi wai ka zo kana irin waga izgilin magana kai ka san Allah eh eh zan kawo shi a yi hankuri zan kawo shi ibn taymiya ya kawo shi kadiba littafi suka ce cikin shiboyi wanga duka dan abin ga don wanga wani wawa jahili murakkabi da yayi wanga magana shi ya kamata ya sani ya koma makaranta ga wanda ibnu huzaima ka cewa ya ce ya zanna a doko mai allo ya karatu bai cancanta ba haka ibn uzaima Kwarai ya kuwa, ko mu karanta ne can baya, kwarai.
wallahi gaskiya ne sannan sai shubha ta cewa to yanzu misali Najeriya da irin Saudiya misali akwai awa biyu tsakani to wannan nuzuli ne na tun da in lokacin da sulisi wani lokaci ko ku a ce america wajen karhe nawa mu kuma akwai awoyi tara akwai goma ko he tsakani to wani ne waka tambaya wawanci ne. Allah aka cin haka kana shakka ga Allah ne manzo rahama ya ya faɗi wannan to mi a- ko halitta cikin halittocin Allah mala'ika eh duniyar wa- mai- shi mala'ikan mutuwa ba yana ko ina ba mutuwar da aka yi nan ba ita ce kuma ita ce za a yi America ba ba mala'ikan mutuwa ka karba ba to wannan bai zama abin mamaki sai ga Allah To, mahalicci gu- guda nawa ne mala'ikan mutum to kuma mala'ikan mutuwa guda ne kuma shi ka karba bal tawfa tawfaqul malikul maut allazi wukila bikum suma ila rabbikum turja'un halitta cikin halitta Allah to Allah to me an kai ga duniya ka koma in jahili kake baka san abubuwan da akai ba wagga duniya nawa ce duniyoyi yanzu an gano wadda ta haɗe mu so so dubu kuma qadarullah haka qadari ibn taymiya ba da ansa ga wagga shubhat ba wayo take ba in ka diba littafin duk irin shubhu sai da bayansa yace don haka kai gare ka na abambanci ga Allah duk shi ya komi shi ya lokaci tunda ya ce zai sabka zai sabka kuma din wada yace kai kana nan nan sulusu gare ka sulusi ga makka kuma duk Allah abu ne mai sauki gare ka ko akwai akwai akwai abin da ka bawa Allah jama'a eh akwai to mu kawo ga tambaya haka isa kai ce mu wannan malami yace akwai akwai da ba an roto daga Abdullahi Mubarak yace Allah mai iko ne kan komai ko yace eh, to shikenan inna la ala kulli shay'in qadir komai Allah yace akwai akwai da ko yace la ajizu shay'un babu abin da ka ga ka kasar da Allah don haka ni abin da nika cewa wallahi raunin imani ne wanda ya san girman Allah da girman manzonsa ba a cewa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amma yakuna lahum khayratu min amri amma kana qawli mu'mini idza du gashi fala rabbuka la yu'minu hatta yuhaqqimuka bima shajara ga ayoyi nan da haka wallahi yana nuna mai wannan ya tuba ya gyara ya samu matsala inda magana ta tabbata malamai na cewa idza saha idza jaa anillah ala ala ra's wal ayn idza idza saha annabi sallallahu ala ra's wal ayn su dai akai mu makaune biyayya na Allah ya ce baka da wata magana eh ya tabbata manzo rahama ya ce baka da wata magana eh a ce manzo rahama ya tabbata ce ka dawo kana shakka kana jayayya kana falsafanci kana ƙarya kana kurin larabcin da ƙarya ne kai wanda larabci gare ka ba a je mai da kai da ka koyi larabci har yanzu baka iya shi ba waɗanda an kai ha da da talaka da komi Eh? to haka duk shubohin in ka diba hadisin nuzul ba yau an ka kawo shubohin an dade ko malamai sun ba da ansa amma wata shegantaka banza wai mutum ya ce ya Allah ya sauko to wawa zai tsare mai sama shi ka magana mana kamar kana magana da da yaro Allah Allah ya cikin haka to me ka bawa Allah in akwai ka faɗi shi zai tsare sama shi zai tsare al'arshi ne kuma shi zai saukowa sama ko bai yiwa to me ne ina ina ina abin haka yana nuna irin musibar da muke ciki jahilai murakkabai an ba su kwalin iska suna maganganu wanda ko dalibi na kwarai wanda ya iya yanzu har karatu ya so ga magana dan wanda ya san girma Allah bai ga magana wanda ya jira magana manzo Allah ma bai ga magana amma yadda waliyi ne yana shiga gidajen mata ko shine ka hita ne shiga nan gidajen tsohi an gane ya hita can ya shi ya yadda da wannan don da shi wannan girma ya sani amma Allah ya kaja
kyautawa an sauke qur'ani to da ya yarda da wannan ni ya fi da wannan da ka yan uwa mun dai ji hadisan ga wanda malam ya kawo su kuma a wurin malaman hadisi siqatu azbatu duk gaba ɗaya malaman larabci malaman duk kone ilimi sun haɗu akan wanga hadisi hadisi ne tabbatacce daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa malaman salawu hadisi mutawatiri kamar aya ne cikin ayoyin qur'ani hadisi mutawatir duk wanda ya musu hadisi mutawatir ya kai kuma tawilin banza mara ma'ana wanda ka nuna mutum bai san daraja Allah ba da manzonsa to ba ta wani amfani ko ba shi fara ba malamai su yi shi sa yana wasiya ga yan ɗalibai mu koma ga littafin shehu islam taimiyya rahimahullah sharhin hadisun nuzul duk shubohin akwai wannan mai suna ne dan saudiya ya yi ta hakiki littafin ga doktora nashi wannan mai littafin da na askar suna ne
Ƙahabani?
Ƙahabani ko wani cikinsu ba shi ba kai guda mai rubutu akan aqida amis wa alhamis shehu hamis shi eh usman a ba usman ba ba Usman ba usman dan kuwait ne eh wannan dan saudiya ne hamis diba mini sunan ita ya kamata ma a tura shi mai tura yana ce na ta harkoki ne wani a kin nada ga mun tattura an tura shi na alkaɗin ta hakikin hamis wani na shi shana hadisu nuzul na ibn taymiya na di ba da gani hakika to di ba mu di ba na ni shi ya kawo yayi muqaddima don doctora na shi ne yayi muqaddima su mai mai ma'amana ta zamani da irin wanga kare kare kare na ƙarya sannan kuma ya ta hakikin risala ku di ba shi tsohon bugu ne ina da shi shekaru
ni na wallahi shiga da wala na a cece ni nan nayi ba da ba eh cikin huduba ta ta jiya eh hadisan na falala sha'aban biyu na samu ka hausu ya akwai ce wai ɗaya nan akwai akwai ɗaya nan cikin cikin sahihu tarjum na gani yace mi wanda yake cewa ya tsali Allahu ila ibadi lailatan nisfu min sha'ban fa yaghfiru lil lil mu'minina wa yum wa yumhilu al kafirin wa yad'u ahla al hiqdi bi hiqdihim hatta yad'u
kai kawai shi shi hadisi ne ai kusan ma'anar shi ɗaya da shi ne wannan ƙwarai ɗaya to ina ne bambanci a wajen bambanci hidu lalle kam na me kace malam amma wannan kafirin
okay to to to.
na eh to ai shi wannan wancan ke da ziyada ba wannan ba ke wajen abin da ya ce ba ta malam kuɗin saurara in na ziyada ke okay wa yum hilun kafin a akwai na shahid ya ce a take da hidu bari ka gani eh miya iskali eh bari ka gani bari ka gani
mm su ci gaba kar ka tsaya nan a da ayat.
ba a tsaya nan adamu rabbahu fagawa eh sun mutu ba bahu fata
to shi aka ba a tsaya can fa eh ka luri mm eh isma ta annabawa tana nan shi ga magana ingantacce annabi a adam annabi ne ba manzo ba wannan shine kauli ingantacce nabi mukallam aka annabi yace nabi mukallam don haka isma tana nan ga asali in dan wani abu ya shiga wani dalili bai tadda asali eh isma al'aya Allah ya yi musu isma ga ga in ka lura annabi adam sai da yake hinga ina shi sai suke to ka gani zaka ba a zo ba sannan Allah cikin hikimarsa ya nuna ya ya ya nuha ya don wannan abu ya faru don adam ya zo duniya a hayi saka shine ya faru gare shi eh daga isma ta annaba tana ga abinda ya tabbata na ida wahayi amma suna kuskure fa amma kaba'ira abbasi wani shine kauli ga ta shigo da shehul islam taymiya tabbata ko suna nuhi ko saga'ir ba su amma kauli ga na ce suna saga'ir sai dai ba su dawama da laihi Eh, mai ashifa ya kawo waɗannan bayani amma wannan shi ya zama inga- ingantacce cewa suna saga'ir amma ba su dawama a kai suna tuba su daina eh muhammadu wa muhammadu na abdurrahman alhamis alhamis na ga wancan ba shine muka tura ba.
eh ba shi na wanga shi ya kamata ku tura yan uwa ku bi wannan zai taimaka muku tunda kadiya ce tunda irin waɗanga jahilai murakkabai sun hara irin magana ya kamata ku ƙara samu don ku ƙara samun makami ga rajji ga ire-irensu don da ya matsalar ma'alu suna ba mu son karatu ɗalibai na kanu galibin wallahi ba mu son karatu sai dai son kuma a burge ha to ba ka karatu ba a burgewa sai ka haɓar harkokinka wani ka tambaya ta waya an ka dace sai ka ba wani abu kai wani abu mu ko so mu kai muna komi mu yi to ya za ka samu abu sai ka bar waya sai ka bar abubuwa ka addani da hauli tayi sannan ka samu amma kana ta bugun wayar ka har ka kuma kace karatu kanka so jama'a gaskiya sai ka bar wani abu kai wani abu ha alaikum salam
da hankali game da game da al'amarin Allah ne ce bai kuma sun yi kowa faɗin ra'ayin ra'ayin da sallallahu alaihi wasallam ba da da shi ba wanda shi ma kawai ne wanda inda da hankali da aiki bai
a wagan
lallai ka
eh ina hankali a dama ai zabi son ka abinda ka bar ban mamaki cikin abinda na faɗa ku can baya da sufaye faɗa suka da ilimin kalam kaga an san su haka amma sai suka lalace sufaye na baya sai suka ba ma ilmin kalam ba sai suka shiga falsafa yanzu duk wadanga wasu irin wadanga maganganu ilmin falsafa suka kuli da shi wanda kuma suna da sufanci kaga abu ne mutanaqid sun ka hada biyu ba za'i sufi na gaskiya ya sa kwakwalwa ce ga kan mutane sa mi sun ka ce ana son muridi ya zama gaban shehi kawo gawa bai da ra'ayin komi don abin da an ce to wanda an ga asalin tahiyyar saka Allah ya ce har manzo ya ce kaga ya magana to ya bar sufanci wallahi na gaskiya ilmin falsafa ne yanzu kawai irin wanga da ya faɗo ga magana wai Allah ya zo sama wai zo ta farko wai wa zai kula mai da sama kai ka so ga magana ba sufi bane wallahi na gaskiya wallahi kawai ya shiga rigar sufanci ne yana yana da amma falsafa ce ilimin falsafa ne yake akai yanzu shi an matsalar sufa yanzu galibi duk ba original bane duk fake ne don ni sun ba asalin sufanci wanda shi sufi ba ya tambaya da an ce kaza shehi ya ce kaza an gama
balle annabi to bare manzon rahama sallallahu alaihi wasallam bare Allah waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa duk ba cikin qur'ani yake ba na'am eh eh eh eh ganan kwarai nan mala yana ƙara ma fa'ida Allah saka mu da khairi in ya ce in Allah ya baro can fokal arshi ya zo nan wa zai kula mai to in yana can fokal din wa wa kula mai nan duniya kaga shi ka kula da komi ba mai kula mai da komi kullu yawmin ganiyu ne anil alamin kullu yawmin huwa fi sha'an kaga gajiyawa da kasawa har da kuma wani abu ya hako ga Allah yayi tashbihi shi ya tashbihi ai ai munin magana ya kadanci amma bala'i shi ga kai ne da duk wanda ya san abin da ya kawo saboda shi wannan har yayi har yayi menene wai wajen izgili ne kai malam bai duka hadisin ba izgili ne kai ko da kun ka ce wai sun ce wai annabi ya ce ba hadisi mutu wani kaka ce jingina ga wani alaga ta mala gani ya kawai magana ku ce ku da ya suka eh duk da yadda ba don magana ce karya ce alaga ta mala duk su malu kuma karyata ne na akwai wani kuskure da mu ɗalibai muke yi Mm, wajen raddi ga ɗan bid'a mm,
abin da ya zo a nasi abin da ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kamar irin nan dan bid'an ya zo bayyada ya nuna ya faɗi lafazin a daga annabin sai ce ibnu taymiya ya ce kaza ko ko kun ce ko sun ce in kuma aka zo mashi raddi sai kaga shi ma mai raddin sai ya tafi akan kamar magana ta ibnu taymiya ce yana kokari ya kare maimakon ya faɗi asalin ta kwarai cewa shi ma ji biyo waye an riga shi sai a koma asalin karatu ka ce to in kana nihi dan taymiya ba shi hodi ba annabi ya faɗa to me za ka ce ma annabi in ka ce ba shi ba to ga na cikin buhari cikin wadadun littafai ingantattu sun hodi kuma kai ba malamin hadisi kake ba ba kamar san hadisi ba wai isnadi in ya abin gaba dole bane hadisi ko hada ma asali isnadi inganta to mata ne sai in wasu halaye da za su sa ko shi bai rasa alaka da isnadi malamai suna da afa mata wani isnadin sai sun hada da shi ko da akwai nakara cikin isnad abin da mata ne sai sun hada da yanzu kamar amash misali a ce ga malamai tadrisa amash in matani bai da matsala ana mashaya tadilisinsa amma in matani na da matsala sai malamai su miƙe su to kuma a mashi mudallis ne sai a hada da wannan matsala da kuma na kara din matani tare suke amma shi yana magana da ba fanni ne ba bai karanci komi nan ba larabci ka koya kuma larabci ne wanda ba wani abu kai ciki ba dama ce kawai
dan aiki
murza a shi wanda da gangan yake ai waye nuna abar dogara ga matani kawai don isnadi bai da alaka tare su da isnadi da matani tare suke kuma da shine malaman hadisi suka gina buhari da sauran duka suka hitar da hadisai ingantattu don malaman nan suka haddasa ni wani an wani zuwa ga manzara masu rasu wai in wai ya ishi ne wai isnadin ya inganta wai bai nuna annabi ya faɗa in ji wa na ji ma shi malamin mai ya yi raje kuma na ji profesa mansur wancan taro da an kai kano ya raje ga gare shi don jahilci ne ya bayyana ana aiki da galibi da mafi yawa da ka isnadin ya inganta to ya nuna mace ne an gaza sai wasu halaye kuma ba hukunci da nawaji ana nuna maka ana cin kana wani bacci kakai mutai da haka dai wannan shine hulasa da haka ga littafin ku ji tsoron Allah dalibai ku same littafin ko ka samu kana buwan hasar ka sa ka ce abin nan hadisi ya yawan canje dalan ku
sharh hadith jibril eh ka an gan shi har yanzu hadisi jibril eh hadith nuzul hadith nuzul to ah ba shi ka nemo shi ta kyauta mu
shi na hadisin da ka ke shiga ina mu shi ya kyawu ai gaskiya har ka bi tanan yayi dan akwai bugu daban-daban amma shi kaga ya dirasa Zai iya gani.
abin gani Wanda yake yawa.
akademiya Ana ganin shi.
wanda an bi shi kaga za ya yi fa'ida da yawa kwarai kuma tsohon bugu ne fa na fara okay to ta khamis din in ka- kana da shi nan ya tura to ta khamis din
a wanne kasa na ufemin tura mu malam suleiman mana sai ya tura ma sauran to eh, bari shi ke nan tunda an samu to ku hada da malam su ba ba ku da abin ai shi ne kamata ka shiga gurbin na
To?
harkar hadisin nabawi bari gani halakatun ah, hadisi na bai baka da shi ai biyu ne biyu ne halakatun hadisin nabawi
eh ba zai yi ya tura ba
to ku sashi ko adimi inda dole tawai da komi shi a abin gana kun kwarai kuwa don rubutu ne ka shi kai tun da ni ban iya ba aha ina jin mai don ku sani ya shigo ni dai sai dai doki takarda ta da abin ga in ban- in banka garu shi ka an sa ya mai cikin da aikin da kuma gani ba ne ni ba kaga kuma ga littafin da shi malam kai turo mun ne turo mun ne a ga yanan bari da haka duk wasu da tayi kuka san nau'in kuma ganin to kun gama ya yi sani wasu da Okay.
tayi na wai ga nan bashi karanta ta farko a asira na ganta kuma na sa abubuwa shi ne ce in za ka wata ka ba wata lai ga rubutu in ba kai in ba kai faraga ba to ba ka yi ne ha kwarai to in ka ce kuma sai ka wasu abubuwa to ba ka yi wanga to haka wani ya ma can kai rikanin haka rayuwa ciki ta ilimi kai rikanin ne rikanin duk a kai su dokta su ba da tasu gudunmawa a tace a haɗa kwarai to haka ai wata awunu albirri ne wattaqwa Allah ka taimake mu to za mu shiga cikin sabon karatu mu tayi babu zikri taklimullahi kalimuhu Musa khususiyatan khassahu Allah biha to za a kiran sallah ai gaba ne insha Allah bayan sallah sai mu shiga kun ji dai littafin nan